محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم الا ما علمته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ومن يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقوا الأسر في آجامها تجمي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah godiya a bisa ga ni'ima irin ta addinin musulunci a bisa ga biyayya ga manzon Allah a bisa ga soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau Ramadana biyu ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da nawa da biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam 2020 nawa 2024 sha nawa sha sha biyu kaga duk an nuna duk ba ga ɗaukar salari kenan abin da ya nuna kenan da suna ɗaukar salari da an gane kwanakin wata to ɗin kuwa a gurguje za mu fara karatunmu kamar yadda muka saba amma kafin mu je kai tsaye karatunmu kamar yadda jiya muka yi alkawari ba za mu bar al'umma haka ba sai mun gaya musu wasu abubuwa daga cikin sharaɗai na azumi ahkam na azumi suna da yawa jiya mun kawo muku bayani akan yaya za a yi da mutumin da ya je ya nemi matarsa yana cikin wata ramadana ko kuma ya je ya yi zina a cikin wata ramadana da azuminsa yaya hukuncinsa yake shi ne wanda yake da mata yake da aure ya je ya sadu da iyalinsa a cikin wata ramadana hukuncinsa shi ne iskun rasaba al'iskun rasaba dole ne ke yanta baiwa fa'ilam yaji idan bai samu baiwa ba fasiyawu shaharaini mutasabi'aini zai yi azumin watanni guda biyu a jere zai yi azumin watanni guda biyu a jere wanda ya nemi mace da rana a cikin wata ramadan to a matsayinmu na musulmai dole mu kiyaye hudud na Allah subhanahu wa ta'ala duk inda Allah ya ce tilka hududullahi zai ce fara ta ta duha fara ta tsaruha kada ku kusace shi kada ku wuce in dai haƙoƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه duk wanda ya ketare haddin da Allah ya sa ya ce kada a wuce waje kaza in ya wuce ya zalunci kansa wanda ya zalunci kansa kuma ba abin da zai hana shi shiga wuta an gane idan dokar Allah ya zo a bi shine zaman lafiyar mutane yaya za a yi kana da mata a cikin wata sha ɗaya na duk kuna tare da ita saduwa da ita bai ishe gaba sai a wata ramadana da rana kuma da daddare ka an ce ba matsala amma da rana mutum ya je ya sadu da iyalinsa wannan haramun da ya mutlak kuma idan ya yi dole ya yanka baiwa guda ɗaya idan bai samu baiwa ba azumin wata biyu idan bai samu azumin wata biyu ba me zai mai lam yastati fa it'am 60 miskinan idan hakan ma bai samu ba azumin wata biyu in bai samu ba za a ciyar da miskinai guda 60 miskinai guda 60 kowane miskini abin da zai ci abin da zai sha
na kwana nawa kwanaki sittin wahiyar kafara sun ala tafsir wannan kafara ce da jere an da kirga wa mutumin da ya sadu da iyalinsa a cikin wata ramadan ina fata an gane ya tabbata daga cikin hadisin sai na abi hurairah sallam
wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi faƙala sai mutumin ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah halaktu na halaka na halaka ya ma'aikin Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce masa malaka me a gare ka a yanzu da ka ce ka halaka ƙala sai ce wa ka'atu ala imra'at ala imra'ati ya ma'aikin Allah wa ka'atu ala imra'ati na afkawa matata wa ana sa'imun ni kuma ina yin azumi na sadu da matata faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce masa hal tajidu raqaba tu'tiquha aw ta'tiquha kin kana da bai wanda zaka yanta ta shine fa kafaraka qala la sai ce ya maikin Allah ba ni da bai wanda zan yanta manzan Allah sai ya sake karanta masa hukunci na biyu yace masa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin zaka iya yin azumi a jere bayan watan ramadana zaka sake daukan azumi a jere wata biyu zaka yi a jere ba fashi ba yankewa la astati'u ya rasulullah yace wannan din ma ba zan iya ba ya ma'aikin Allah sai anzan Allah ya sake ce masa hal tajid it'ami 60 miskinan shin za ka iya ciyar da miskinai sittin kuma kwana sittin abinda za su ci sha ka ba su to wannan fa shine hukuncin wanda ya sa da matarsa da rana a cikin watan ramadana a sama kuma mala'iku za sa suna sine masa albarka za ce ya ha'il ya wanda ya ha'inci watan ramadana domin watan ramadana wata ce kamar yadda muka gaya muku ba yadda mutane suke tsammani ba ne idan watan fa ya shigo aljanna tana ƙara ado a kowane shekara a wacce shekara a wacce wata take ƙara ado a watan ramadana ana buɗe kobobin aljanna guda takwas gaba ɗaya ana kulle kofofin wuta guda bakwai gaba ɗaya matan aljanna hurul ɗin daga cikin hadisin ibn abbas manzon Allah ya ce za su fito bakin kofa suna cewa ina 'yan duniya mutanen da suke yin azumi wa yake son ya aure ni haka suke nuna kansu ma'ana in kai azumin kalami lafiya sadakin ka riga ka biya ina fata an gane hurul ɗin kuma ba irin matanmu na nan bane ba kana jin hurul ɗin wannan kai anan matarka tana bata maka rai wata ma bata iya abinci ba wata bata iya sa dan kwali ba wata bata iya magana ba ina fata an gane wata bata iya dressing ba irin wannan bane hurul din wa yura sayyidina Anas yace ana kallon bargon su min wara'i lahmi bayan naman su bargon fa bargon da yake cikin kashi ana kallo su kaman gilas suke sannan kuma a kullum lokacin da matarka ta ɓata maka rai a duniya in dai kai ɗan aljanna ne fa matarka ta hurul in za ta yi magana za ta ce wa matarka ta duniya ka talaki Allah Allah ya tsine miki yusuf an yufarakaki ilaina ya kusan ma ya mutu ya zo gurin mu tabbacin kai ɗan aljanna ne kenan matar hurul in suna yi wa matan duniya wayoyin akan matan da suka raina mazajensu ina matan da suka rena mazajensu sun ɗauki mazajensu kamar abokan faɗansu ne wata ma ba ta yawa mijinta dariya gum kawai wai ba a biya mata bukatunta gaba ɗaya ba to bukatu gaba ɗaya waye ita ya biya in ba Allah ba yanzu a angon nan ba ma son titi ne eh kwatocin da suke angon nan ba muna son mu gansu a rufe ba wutan nema ba ba mu da shi generator ake tayarwa ko ne masallaci ba wasu wasu masallatai suna da sola bukatu nawa masallatai ma suke da shi kai makabarta ma katangu da yawa yanzu makabartan bulunkutun nan katangan nan ya kamata a ce an ƙara katanga haka ne kuma gaba an yi ne to na kwance ma suna da bukatuwa na makabarta ma tukunan ke an ajiye ki a gida da silim da abinci da komai wai ba a gama biya miki bukata ba aba ya yar uwata ya wacce bata fahimci addini ba ya wacce bata san ka'idar bin miji ba ki ji tsoron Allah ki bi miji ki mijin ki shine aljanna ki shine wutan ki wata mata da ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce to yaya kike daukan matsayi a matsayin a wani matsayi kika dauke shi sai ta ce mijina ne sai annabi ya ce innahu jannatuki wan naruki shi ne wutanki shi ne aljannanki ki tafi ki masa biyayya tafi tafi ki je ki biyayya biyayyan da yake kan miji baya kan uwa ina fata an gane mata masu rinjayar da mazajensu da rana don su yi amfani da su imam sa'ad bin abi wakas har yanzu adul mubashirin fil janna yace macen da za ta yi kokarin ta jawo wato ra'ayin mijinta a cikin watan Ramadana ya yi amfani da ita, wannan matar ba mummuna ba ce. Ba ta daga cikin kanitai, ba ta daga cikin matan da Allah ya irga suna da matsayi, ina fata an gane. Namijin da kuma zai rinjayi matarsa ya nuna mata kwaɗayin sai ya sadu da ita a cikin watan Ramadana, kwata-kwata wannan mutumin an ce, ya juya wa abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya me aka saukar wa annabi Muhammad Qur'ani ya ka juya Qur'ani baya watanni sha ɗayan nan bai ishe ka ba bayan shan ruwa fa aka ce ka tafi an halatta maka ka je wajen matarka amma da ranar Allah to matar da ba ta da niyya mijin ya rinjaye ta fa ita ba za ta biya azumin ba an gane duk wannan abin yana kan mijin ne wallahu ta'ala ala wa alam To, sai kuma daga cikin hukunce-hukunce na azumi, hukunce-hukunce na azumi suna da yawa. Mutumin da, auka kuma macen da, tana jinin haila, ko kuma jinin haihuwa, amma jinin ya ɗauke. ko na hailan ko na haihuwan amma jinin ya ɗauke kabla tsoro ilfajiri kafin bullowar alfijir jinin ya ɗauke amma ba ta yi wanka ba walam ya tafil ba ta yi wanka ba kaga kenan ba ta yi sallah asuba ba kenan ai jini ya ɗauke amma ba ta yi wanka ta yi sallah ba kuma ana cikin watan ramadana menene wannan azuminta fa innahu yasihu sawmuha azuminta ya inganta li'anna al-ha'ida kal junub matsayin mai haida jinin haila kamar mai janaba ne a ka'ida na musulunci ina fata an gane mai janaba ya gama abin ko kuma ya kwanta janaban ya fito a jikinsa mani ya fito a jikinsa a mafarki ko kuma ya sadu da matarsa da daddare kenan wannan maganar dare ake yi faken amma bai yi wanka ba sai alfijir ya kyoto alfijir ya keto kuma ga lokacin sallan asubayi shin azuminsa yana nan ko baya nan azuminsa ya lafiya kalau kawai wanka da safe zai ina fata an gane yajibu alaihi ma dukkanin su waɗannan matan mace mai haila da mace mai jinin menene jinin biki dukkan su abin da ake nema a gare su su yi wanka ina fata an gane imam nawawi radiyallahu an a cikin ka'idan da yake irga ce wai za kana wai za kana zalika kazalika idan hakan ya kasance haka ne ga mata masu haiza wannan fasa'u da matan da suke da jinin biki idan hakan ya kasance jinin ya yanke fillaili a cikin dare sun matsala alfajir kablal kablal ke ma kafin su yi wanka kuma alfajir ya keto wa wajaba alaihi ma itmamuhu yani as-sawm ya cancanta su yi kokarin su cika ta azumin su su suna cikin azumi ne sawa'un tarakatil ghuslu amdan aw sahwan bi ghairi uzrin aw bi uzrin ko da da gangan ne akwai janaba a jikinta a cikin watan ramadana da asuba akwai janaba a jikinka ba kai wanka ba da gangan ko kuma wuzuri ne ya sa ruwan yana da sanyi ana sanyi ne ba za ka iya yin wanka da ruwan sanyi ba ko kuma ba ka samu ruwan ba ne amma akwai janaba a jikinka sai alfijir ya keto to azuminka lafiya gobe kawai kai wanka haka mace mai haila haka mace mai jinin biki duka hukuncin ɗaya ne ina fata an gane Allah ya datar da mu Imam Nawawi yace wannan ka'idar wa ala haza akan wannan ka'idar malamai jumhur kasibatan gaba ɗayansu suka tafi akan haka wannan mazhabar kuma shine mazhabu ahlul ilmi kafa malamai waɗanda suke da ilimin fikihu da usul gaba ɗaya sun tafi akan cewa lalle wannan hukuncin haka yake a cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka je ka duba usulul fiqh sai kuma menene yake bata azumi abin da yake bata azumi daga ciki akwai yin amai da gangan ka kirkiri amai ina ba ta an gane ka kirkiri amai auka sa yatsa a bakinka amai ya fito ko kuma ka rufe bakinka kurf da hancinka zuciyar ya taso da wani abu ya fito a jikinka duka yana bata azumi ina fata an gane ko kuma ka je wajen da ka ji wani warin da ba ka so ka san zai tayar maka da hankali ka je ka ji har abin ya sa ta da zuciyarka kai amai kai ga kai kanka wala tulku bi aidikum ila tahaluka akan wannan ka'idan wa ya ce maka ka je wajen ina fata an gane akwai abin da mutum in ya ji warin sa zuciyarsa yana tashi haka ne to kai mai azumi ba a son ka je ka jefa kanka a cikin irin wannan abu kirkiran amai da gangan shi ma hukuncin sa ajma ahlul ilmi kafa malamai magabata ma'abota ilimi gaba daya sun yi istifaki ala anna ibtali ibtali sawmi man istaqa'a amdan duk wanda ya kasance ya kirkiri amai da gangan azuminsa ya lalace ina fata an gane a kiyaye fa wannan azumin da muke yi fa kowace kwana ɗaya fa alherin da yake ciki da za a haska mana wallahi ba za mu so watan ramadana ya wuce ba kai karka ga wannan yunwan karka ga wannan ishiruwan da za a haska raman da Allah yake ba bayansa a cikin watan ramadana rana ɗaya tak da ba za ka so azumi ya wuce ba inda kai mummuni ne abinci nawa kace da kowa yanzu za a ɗaura masa abincin da ya ci na shekara ɗaya daga azumin can zuwa wannan azumin a ce ka ɗauka kanka kawai ka fita da shi daga gidanka zuwa waje ko kuma ruwan da ka sha daga wancan azumin zuwa wannan azumin a ce ka ɗauko a kanka ka fito da shi waje daga gidanka zuwa waje akwai wanda zai iya ta wayana suka tafi wannan ruwan wannan abinci ina ya tafi ya kamata a yi tafakkuri a kai a wasu sun bi jikina wasu na yi kashinsu na yi fitsarinsu to kashinka da fitsarin naka ina suka je a sun tafi kasa ne sun tafi kasa eh to da suka tafi kasa yaya zamansu yake tana shiga wani ilimi fa a rikitar da kwakwalan mutane ya tabbata daga cikin hadisi sayyidina abi huraira wanda imam ibnu majah ya rawaito da sayyidina abu dauda a cikin aunul ma'bud nasa sunan nasa a sharha na sunan nasa hadisin sayyidina abi huraira alayhi salatu wassalam yace man istaqa amdan falyaqdi duk wanda ya kirkiri amai da gangan ya rama azumin sa kaga mun samu hadisi wa man zara'ahu wa man zara'ahu alqay'u fala qada alayhi amma wanda aman ya galabaice shi ba tare da saninsa ba kawai ya yi amai yana da azumi kuma ana fahimtar karatun ko wani abu ya tada masa da zuciyarsa au ko kuma wata cuta ko kuma dai wata mukaddari dai daga Allah kawai sai kai amai kana da azumi to alaihi salatu wassalamu yace fala qada alaihi wannan wanda ya amai ba tare da ya kirkire ta ba ba da gangan ba na cuta ne to wannan ba zai biya azumin ba ya ci gaba da azumin sa bayan amansa ina fata an gane bayan amansa sai ya ci gaba da azuminsa an fahimta? to amai kala-kala ne akwai amai na jini wanda ya yi amai na jini ba alal ittifaq jumhur malamai suka tafi suka ce ya ajiye azumin ba don komai ba ya ga jini a jikinsa ina fata an gane amma amai wanda ba na jini ba za ka iya tafetar da azuminka Allah ya datar da mu to matafi jiya mun kawo bayanin matafi idan mutum zai tafiya dangane da wannan aya da aike cikin alkur'ani domin in aya yana nan babu magana wani abu muhammad bin ka'ab radiyallahu an shi yake cewa ataitu anas na tafi wajen anas ibn malik وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني خادم من ذن الله wanda yayi wa manzon Allah khadimanci shekaru goma sai na Anas ibn Malik yana ɗaya daga cikin sahabban da idan annabi zai shiga ban ɗaki zai ɗauki sandar manzon Allah ya mika manzon Allah zai ɗauki ruwa ya mika manzon Allah shi hadimi ne a gidan manzon Allah tun yana yaronsa aka kawo shi to sai na Anas ibn Malik Muhammad bin Ka'ab yace ataitu ilaihi da na je gurinsa fi yawmin minar ramadan ɗaya daga cikin wasu ranaku daga cikin watan ramadana wa huwa yuridu safara a lokacin da na je na same shi yana nufin zai tafiya shi anas kenan yayi shiri zai tafiya wa kad ruhilat lahu rahilatahu hatta ma an dauko sirdinsa an daura wa kan raƙuminsa an dauko sirdi an daura kan raƙuminsa na je na tarar da shi wa labisa siyaba safari sannan kuma ya je ya sa rigarsa na tafiya kaga mutum zai tafiya ai zai sa riga mai kyau ya sa rigarsa ta tafiya kadda abi ta'amin fa akala sai naga an ya kira yaro yace ka je ka dauko mun abinci aka dauko masa abinci yace a cikin watan ramadana me yasa sai na Anas ya ci abinci a cikin watan ramadana saboda yayi niyyar zai tafiya ashe in za ka yi tafiya tafiya in ya kai kilomitas din da ake bukata ka aje azumi to tun daga gidanku za ka fara cin abincinka kowa yana azumi kai baka yi ruksa ce wannan Allah ne ya kaddara hakan ina fata an gane fa man shahida minkum mushara falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra a wannan ka'idar sai na Anas ko shi Qur'anin ma duk a gaban sa ya sauka kaga ko da zai tafiya shi sai na Anas ibn Malik Muhammad bin Kab ya ce, Na gan shi sai ya ce a kawo masa abinci ya ci, fakultu lahu sai na cewa sai na anas, a haza sunna, shin yin hakan sunna ne? Mutum idan zai tafiya ya bar azumi ya ci abinci? Kala Anas ibn Malik, sai na Anas ibn Malik ya ce, haza sunnatun mu'akkada, wannan sunna ce mai ƙarfi idan za ka yi tafiya ka bar azumi. Amma wasu malamai na mazhaba kamar shafi'iya da sauransu suka tafi akan cewa sai ka fata ga dama an gane in kana jin tsoron biyan azumin tunda an ce fa iddatun min ayyamin ukhra ka irda abin da ka sha bayan azumi ka biya to idan har kana jin tsoron bayan azumin biyan ina fata an gane na'am to kar ka sha kai azumin ka in za ka iya in tafiyar ba zai baka wahala ba ina fata an gane dan me yasa Allah ya ce wanda zai yi tafiya ya bar azumi rahamar Allah ne rangwami ne kar domin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kitubun wata yanki ne min nau'il azab daga cikin nau'in azaba idan zaka tafi daga nan zuwa ko damaturu daga nan Maiduguri akwai girgiza akan hanya na kwalta akwai kwane-kwane a kai akwai zafin rana da sauransu dangane da wannan wahale-wahale na cikin tafiyar fa shi yasa aka ce a bar azumin an fahimci karatun Ma- mara lafiya kuma da aka ce ya bar azumi saboda jikinsa ma shi bai samu karfin da zai yi azumin ba abinci ma wani mara lafiyan bai iya ci shi yasa aka ce ya bar azumin ina fata an gane wannan hadisi kuma imam ibnu maja da tirmidhi duk sun rawaito hadisin Allah ya datar da mu sai kuma hukumul hijama hukunci akan wanda aka yi masa kaho yana da azumi ka san idan yin kaho sunna ne na manzan Allah manzan Allah an masa kaho an yi wa manzan Allah kaho a ina aka yi wa manzan Allah kaho a birnin Madina a lokacin da aka yi wa manzan Allah kaho wanzamin da ya masa kahon annabi ya umarce shi da cewa ka ɗauki jinin ka je ka binne shi a inda mutum ba zai iya takawa ba domin jinin manzan Allah in wani ya taka mutuwa zai jinin manzan Allah ya wuce tunanin mutum jini mai tsada jini mai kwarjini jinin da idan ya ɗugu a kasa al'arshe yana girgiza shine jinin manzan Allah ka hada jinin duniya kaf halal kenan banda jinin haramtattu jinin halal din ma dugon jinin manzan Allah kaf ya fi duk ɗigon jinin duniya gaba ɗaya. Addinin Musulunci an saukar da ita, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙare jinin musulmai da addini ne, in ba don addinin Musulunci ba, da yanzu duniya ba zaman lafiya. Addini ne ya zo ya ƙare jinanan mutane. shi yasa hatta alayhi salatu wa salam yake cewa al-muslim akul muslim la yazlimuhu wa la yazlimuhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa ha huna bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahkira akahu muslim kullu muslim ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu in ba musulunci ba babu addinin da ya yadda ka zauna da wanda ba addinin ku daya ba zaman lafiya sai musulunci kuma ka kyautata masa sai musulunci shi yasa shi Ibrahim a cikin diwani yake cewa lokacin da manzon Allah ya bayyana wa bayyanta nahjan ya rasulullah ai kai ka bayyana dukkan hanyoyi fa minhul khalaiq hanyoyin da halittun Allah za su rabauta da shi hatta dabbobi sun rabauta da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa minhul khalaiq dukkan halittu sun rabauta da hanyoyin da ka nuna musu in ba dan zuwan manzon Allah ba da za ka auri mamarka baka sani ba kana al-arabu kamar al-islam sufa kafirai na larabawa kafin zuwa musulunci idan an zo rabiyan gado fa mamarka ko babarka babanka in ya mutu za a raba gado sai a ce mamarka ma tana cikin gado ka an baka ko matar babanka a baka amma zuwan musulunci ya hana da matan ba a ba su gado kwata kwata amma Allah ya saukar da yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazul unsayaini fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna kulsa mata da basu da gado amma Allah ya ce lizzakari misluha zul unsayaini abinda aka bawa namiji daya a bawa mata biyu rabon namiji ɗaya a raba wa mata biyu don me yasa su ba raba da su daidai ba saboda an rijalu kawwamuna anan nisa su ne tsayayyu akan mata duk gidajen da kaga a gine ai maza ne suke gina gidajen don su sa matansu su wane ne suke ciyar da gidajen maza ne ke sa Allah ce da yake kawwamuna alan nisa ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim saboda su maza suna ciyar da abinci da dukiyar da suke da shi na fata an gane to da aka yi manzon Allah kaho ya ce wa wanzamin kada ka je ka binne a inda za a taka ya ce na'am ya rasulallah ya ɗauki wannan kaho a ya'ani jinin jinin da babu irinsa jinin manzon Allah wanzami ya tafi da shi yana kokarin tona ramin da zai binne jinin kasan da kanta ita take buɗe bakinta kamar kai ne misali ka je gona da hatsinka ko da masaranka za ka yi shuka ai ana tonawa kafin a zuwa yi to kafin ka tona sai kaga kasan yana tona kansa ya kake ji ko kuma kai ne kana son ka tona rijiya don ka samu ruwa da ka je sai ka san ka tona kanta da kanta ruwan ya fito to misali kamar haka ne lokacin da wanzamin ya je yana kokarin tona kasa dan ya binne ji- jinin manzon Allah kasan ne ta tona kanta sai ya ce sai a zuciyarsa ya ce kai bari in matsa gaba da ya matsa gaba kasa ta sake bude bakinta ta tona kanta da kanta da ya matsa gaba har sau uku sai ya tashi ya tsaya da jinin ya buɗe bakinsa shi wanzami ya kwankwada jinin kwat kwat kwat kwat ya sanya jinin manzan Allah sai ya ce wa kasa sai dai ki haƙuri ya koma don me yasa kasan take neman ta sha jinin saboda albarkan da yake ciki wanzamin da ya koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina dai ka je ka binne jinin a inda mutum ba zai taka ba sai ce na rantse da Allah ya Rasulallah inda na binne wannan jinin mutum bai sai taka ba balle ya gani alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya gane mutumin nan sha yayi ya ce masa anya ba sha kai ba sai ce sha ne ya ma'aikin Allah ya ce dan me yasa ka sha ya ce to da na je ba ina kokarin binnewa kasan ne take bude baki da kanta sai na gane a cikin jinin nan akwai wani abu na fawa'id na fa'idodi wanda ido ba zai gani ba, ma na ainihin ra'ad ido bai taba ganin irinsa ba, barakan da yake ciki kuma in bai sha ba in na ba a kasa na yi asara. Shi ne na shanye sai manzan Allah ya kalle shi ce masa kai da zurriyanka daga yanzu zuwa tashin kiyama wuta ba za ta ci naman ku ba. Shi yasa za ka ga mutum an haife shi baya jin wuta baya jin wuta to wannan fajirin sirrin ina ba ta an gane to hukumul hijama hukuncin wanda aka yi wa jini kaga dai mun kawo na manzon Allah ba cikin watan Ramadan aka yi masa ba shi an masa ne a cikin zulqa'ada ina fata an gane ba ma zulhijja a zulqa'ada aka yi yadda hadisin ya zo da kuma yadda tarihin ya zo amma kai yanzu a yau a cikin watan ramadana in ka kira mai kaho ya cire maka jini a jikinka hukuncin ne muke so mu karanta ina fata an gane domin ikhrajul jammil fatidi min al-jasadi domin shi yin kaho din ai shine a cire jini mai datti a jikin mutum shine yana ga yin kahon ai sai a ja zubar da jinin to a ka'ida wa dalilu ala anna al-hijamata tuftaru dalilin cewa yin kaho yana ɓata azumi yana sauke azumi a jikin mutum ma akhrajahu ibn maja wa tirmidhi hadisin da ibn maja da tirmidhi suka rawaito da wadansu su hadisin rafi'u ibn khadij sahabi aljalil shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala iftara al-hajim wal mahjum wanda aka yi wa kaho da wanda ya kahon wanzamin da ya yi da shi wanda aka yi wa kahon dukan su azumin su babu ko kai wanzamin me ya shafe ka kai ka ga ba kai bane ka jini ya fita a jikinka amma kai ma har da kai kamar mai cin riba ne ai mai cin riba da aka fara irgawa aka ce akilun riba wanda ya ci riba da wanda ya shaida da wanda ya rubuta da wanda yana wajen aka yi dukansu sawa'un to kamar haka wanzamin da ya cire jini a jikin mutum da azumi shi ma bai da azumi mai azumin ma bai da azumi ina fata an gane sai na abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce ku kula da azumin ku ya ku musulmai sai ya karanta hadisul kudusi wanda Allah ta'ala yake cewa amalul amalu adam duk aikin da dan adam zai yi lahu a gare shi ne kaman Allah yadda yake faman ya'mal miskala dharratin khairan yara wa man ya'mal miskala dharratin man amila salihan fali nafsihi wa man asa wanda ya saba fa alaiha akan sa shi ma to kamar haka Allah ta'ala yace kullu amalin libni adam dukkan wani aikin dan adam lahu nasa ne illa siyama sai dai azumi ba nasa bane fa innahu li wa ana ajizi bihi ni nawa ne azumi kuma ni zan ba da lada inji Allah to kar ka bata azuminka dangane da wani abu daban wannan hukunce hukuncen muke karantawa bir tartib dan mu jero tartibin dan wasu da yawa ba su san hukuncin menene zai karya azumi ba ina fata an gane abubuwan da suke karya azumi suna da yawa akwai hukunci hatta mai shiga jirgi duk zan kawo hukuncin wanda zai tafi wani gari zai bar kasansa ya tafi wani kasa shi yasa ake cewa mutane su je su karanta kawa'id na usulul fiqh idan har ba ku karanta ba azumin ku yawanci za a bata azumi ba sani ba ina fata an gane alayhi salatu wassalam yace rubba sa'imin nawa mai azumi mai azumi zaka ga yana yin azumin sa azumi ne yana ciki kai ma kana ciki yana yi amma laysa lahu min siyamihi illa ju ba shi da komai aladar azumin sa sai dai yunwan banza Allah ya kiyaye mu a ce kayi ni da azumi a ce babu komai sai dai yunwa ba lada Allah ya kiyashe mu wa rubba qa'imin haka nawa zaka samu daga waɗanda suke yin qiyamul layli laysa lahu min qiyamihi illa sahar ba za ka samu wani mutum mai qiyamul layli daga cikin qiyamul layli ba nawa daga cikin su zaka samu ba su da lada don baka idan Allah ba ba in kayi shi dan riyafa in kayi shi dan akalle ka fa kaga ku ka shiga cikin waɗanda za su bata azumin su ibnu majah ya rawaita da imam hakim a cikin mustadrak hadisi sahihi ala shartil bukhari akan sharaɗin imam bukhari alayhi salatu wassalam ya ce rubba sa'imin da yawa akwai daga cikin masu yin azumi hazzuhu min sa'mihi min siyamihi babu komai masu sallar tarawi za ka samu hazzuhu min qiyamihi illa sihru aw sahru ba za ka samu komai ba daga cikin wannan tsayuwar nasa na lada au ba zai samu ba sai dai wahalar banza Allah ya kiyaye mu ƴan uwa a gyara azumi maganan banza ba naka bane kallon banza ba naka bane alqalatu bainan nas wane ne yace wane ne yace aje shi ba lokacin azumi ba mutum in ya dauko maka maganan mutane gulma ka kofi bakinsa ka ce azumi nake fani ka ce azumi nake yi ka kokofe shi ka ki wannan abun na rantse da Allah akan da in ka fito waje in dai akwai abin da zai bata maka azumi ka sani gwara ka zauna a gida kar ka fita saboda ka mori wannan lokacin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan watan Ramadana ya shigo yawanci abin da suke yawaita faɗa daga ciki akwai la ilaha illallah almalikul haqqul mubin daga cikin aurat nasu la ilaha illallah almalikul haqqul mubin duk wanda ya faɗe shi so ɗari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah zai gina masa beni a cikin aljanna amma ka zauna a cikin watan ramadana sukutum har a gama azumin ba ka da nafila kwaya ɗari ba ka yi sadaka na kwana goma ba ai ka shiga cikin hasararru kenan ina ba ta an gane Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu lokaci ya yi ko bai ba sauran minti nawa sauran minti nawa saboda tambayoyi za mu sa za mu a aya ta nawa za mu tashi a kan sura ne
suratul an'am to bismillah zamu fara karatun mu na tafsirin mu to cikin suratul an'am jerin surorin alqur'ani mai girma suratul an'am zamu tashi na'am ina wannan duka ɗayan a ɗayan akwai ai wannan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من, من دين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
بسم الله بسم الله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في جردات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am. Suratul an'am sura ce daga cikin surori wanda a cikinsa akwai tauhidi karantar da tauhidi ina fata an gane da kuma sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah ya halittunsa. a ciki akwai mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa Allah ya bude da ya bude suran da alhamdulillahi duk suran da Allah ya bude da alhamdu malamai suka ce fihi fawaidatun azimatun wa kathira a cikin suran akwai fa'idodi masu yawa wanda ba zai irgu ba alhamdu kalma ce ta godiya Allah da kansa ya buɗe suran da alhamdu kasan abun yana da girma ai duk suran da aka buɗe kamar misali da sabbaha ko yusabbihu ko subhana ko kuma alhamdu daban yake da fa'idar da yake cikin suran wanda zaka samu daban yake da sauran suwar na Qur'ani ina mata an gane Allah da kansa ya gode wa kansa ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wani Allah ne ba alloli ba Allah allazi khalaqa samawati wal arda kago anan ne ake gama magana da Allah ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wani yana tunanin akwai wani Allah sa sai aka bambanta maka sai aka ce allazi wanda godiyar nan ta tabbata a gare shi ne shine khalaqa samawati wal arda shi ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai wasu allolin sun yi sama nawa ne bakwai ne kasai nawa ne bakwai ne a wani gari ma an kaje su din ne a wata kasa an kaje ma su din ne wani Allah ne yayi su alhamdulillah wanda godiya ta tabbata a gare shi dinnan alwahidu alkaharu ina fata an gane wannan Allah shi ya halicci sammai bakwai din bi ghairi amadin tarawnaha ina fata an gane yadda Allah ya halitta sammai bakwai da sammai bakwai din gaba ɗayan su hayaki ne da babu sama kawai kamar yadda in hayaki ya tashi ba kana ga yadda hayaki yake yawo ba to haka duniyan da take sai Allah ya ce wa banaina fawkahum sab'an shidata sai muka gina musu a saman su ma'ana mu din da mu Allah yake magana ya gina mana a saman mu sab'an shidada sammai bakwai a jere masu ƙargo ko ginin masallacin nan kana tunanin zai rushe a wasa? to balle sama sama ba zai tsage ba amma yana girgiza yaushe yake girgiza in za a saukar da ayan qur'ani kamar yadda hadisin na wasu ibn sam'an ya nuna mana idan arada Allahu an yuha bi amrihi takallama bil wahyi أخذت السماوات منه رجفة كذبة أو قال رعدة شديد فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا wannan hadisin yake nuna mana cewa sama tana girgiza amma ba ta tsagewa an fahimta kuma ba za ta taba rugujewa ba kuma ba wani bane ya ba wa Allah shawaran yayi su kawai shine yayin shi a muradinsa fa'alun lima yurid yana aikata abin da ya ga dama to lokacin sammai din suna hayaki babu gini ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ɗin Allah ta'ala yana gaya mana a cikin alkur'ani kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilina thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan a lokacin da Allah ya kirkitin ɗin kasai bakwai a kwana biyu ya yi su yanzu duniyan nan da muke ciki a kasanmu akwai irin duniyan nan namu bakwai an bayanta mu ne na ɗaya a kasanmu akwai nawa kenan shida kuma kowanne in ka shiga kasan akwai dabbobi ina mata an gane wata duniyan in ka je gaba ɗaya wasu dabbobi ne wanda baka taɓa ganin su ba amma a kasan suke rayuwa wata kasar in kaje wato wani waje ne wanda ruwa ne gaba ɗaya wasu namun daji ne suke rayuwa a gurin wani waje akwai aljanu ina fata an gane jahannama sai Allah ya kai shi kasa na bakwai kaga a kasa na bakwai din sai Allah ya shimfida wutar jahannamansa duk wannan halittun da suke kasai bakwai din nan da kasai bakwai din duka Allah ya yi su a cikin kwana biyu ne two days yanzu zaka iya gina ko bayan gida ka buga masa rafta ka tona so kawai ka shaddan ya zama shadda ka yi wayarin ɗin gaba ɗaya cikin kwana biyu zai ba da wuya ka sai baka yin fa gaba ɗaya wutan jahannama girmansa shi kaɗai domin shi rami ne rami ne ramin tsayinsa ya kai sama da kasa wutan jahannama domin manzon Allah yana bamu labarin wutan jahannama wata rana ana zaune da sahaba sai aka ji wata ƙara a birnin Madina sahabbai suka ce wani irin ƙara ne wannan ya ma'aikin Allah wani irin ƙara ne ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce ai wannan wani dutse ne da Allah ya jefo shi wutan jahannama tunda Allah halitti sammai bakwai da kasai bakwai ya jefo shi amma bai ƙarasa kasa kasan ba sai a yanzu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe dogo ne to a haka fa ake so a jefa mutum wallahi ku tashi ku nemi yadda za ku tsira ku nemi yadda za ku tsira da wuta kowa ya yi kokarin ya tseratar da kansa game da azaban wuta ku anfusakum wa alikum nara wa kudu annasu bayan hakan fa alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ba sa ji ba sa gani ba sai umarnin Allah ku daka za su daka ku jefa za su jefa ku buge za su buge Allah kiyaye mu da wuta a hakan muke gaya wa azzalimai barayi masu kwashe kudin al'umma wutar jahannama tana nan fa ba yasi a ciki babu jiniya a ciki babu abinci a ciki wala ta'amun illa min ghisrin la yaquluhu illa al-khati'un wallahi masu cin kudin al'umma masu fatar kudin al'umma wallahi in ba su daina sun tuba ba wutan jahannama tana nan tana jiran ku a gaya musu kulil haq walau kana murran kada a ce malaman zamanin ba su faɗa ba a an faɗa babu wanda ba mu gaya masa gaskiya ba kowa mun mutu Allah ba zai tambaye mu akan sanin da ya bamu ya tuhume mu ya ce kun gaya musu wallahi mun gaya musu ya Allah mun gaya musu ta dalilan da za mu bi mu gaya musu duk mun gaya musu kada su ci kudin mutane mun faɗa al'umma suna cikin wani yanayi abinda za su ci su sha suke nema wasu sun ɗauki kudaden su sun je sun aje a kasar turawa turawa suna amfani da kudin mu kuma suna raina mu jahannama tana nan jahannama yaslaunaha فبيس القرار Allah ya yi creating ɗin don Allah in lokaci ya yi ku daga mu hannu fa. Lokaci ya yi? A'a, ya wuce ma? A so ai ba ma so ya wuce ai. Ku yi amfani da tayin naku. Lokaci ya yi sai dai alai gana? minti nawa ya rage to a dakatar da karatun Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan wannan aya Amin ya rabbal alhamdulillah saboda ina so in muku fassaran da za ku gane ina fata an gane fassarorin da za mu yadda za ku gane kowane abu in Allah ya kawo shi a cikin alkur'ani akwai hikima akwai hikima a ciki sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladarsa kuskuren mu Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam jama'a za mu ba da addu'a astagfirullah ana son mu muna son mu karanta miliyan 100 ne astagfirullah zalla ba kafin mu gama azumin mu tunda akwai ƴan uwa daga kasashe daban-daban suna tura adadin su kuma nan ku kama miliyan 100 za mu yi Allah ya ba wa Najeriya saukin rayuwa ba mu kanmu za mu yi wa ba akwai hasbunallahu wa ni'mal wakil in baka dauki istighfar baka dauki hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wanda ya samu a gaba a nan Najeriya yana son Najeriya nan ba ta son ta zauna lafiya Allah ya sa katangan karfe tsakanin mu da shi hasbunallahu miliyan 100 zamu yi saukan Qur'ani kuma guda 41 za a yi ina fata an gane sauka 41 muka sa la haula miliyan 100 la haula miliyan 100 hasbunallahu miliyan 100 istighfari miliyan 100 yau duk wanda ya adadi in ya kawo adadin da ya kawo ga akramaka Allah ta shi ka tsaya ga mai karban adadi na istighfari akramaka Allah ta shi ka tsaya imam Abu Huraira ga mai karban adadi na hasbunallahu ina mukaddam ne Muk- mukaddam bayan to ma- ga malam malam malam- malam Musa akramaka Allah wannan na rawa haula ne wannan me za a ba shi istighfari bismillah bismillah hasbunallahu eh la haula walillahi alhamdu miliyan 100 muke so mu Allah ya datar da mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam Allah ka ɗauke mana masifa, Allah ka ɗauke mana bala'i, Allah ka ba wa musulmai kwanciyar hankali, Allah ka biya mana bukatunmu na zahiri da na batini, alfarman shugaban halitta annabi Muhammad. Ma- Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka haska kaburburansu, abinda za mu ci mu shaya Allah ka azurta mu da halalin, alfarman shugaba Allah- annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. wanda suke zuwa nan karatu kowa da irin bukatunsa ya Allah kana ganin mu kowa ya biya masa bukatunsa ka biya masa bukatunsa ya Allah alfarman manzon Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين